بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba uku ga watan rabi'u sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha takwas ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin littafin tufatul hukam muna babin gado ko fasulun fi zikiri hujubi an naƙali littasib ko yau za mu shiga in ba manta ba a baya mun yi da ake hajabi a tsare mutum gaba ɗaya daga gado ko sannan muka zo muka yi hajjabi na nakali wanda za a ciratar da mutum daga asibci ya koma ci da farali ko to yanzu ko kuma daga ainihin farali zuwa ga faralin da bai kai wannan ba to yanzu kuma za mu shiga inda ake tsare mutum a ciratar da shi daga farali ya koma asibci lil ibni shar'an ko للابن شرعا هز بنتين دفع من مال من مال او باقيه من في التنوع وولد ابن مثلهم في الحكم واخوه كذلك غير الام والاخت لا للام كيف تاتي من شانها تعسيب مع بناتي كذا يؤسبن بنات الابن والاول في في الصنفين عنه استغني وبنت الابن إن تكن قد هجبت بابن مساو أو أحد السبت وبأخ لا بابنه أخوات الأب تعسيبهن مع شقيقات وجب yace lil ibni shar'an hazu bintaini difa hazza kenan yace idfa ka bada hazza bintaini rabban mata guda biyu ‘ya'ya mata guda biyu lil ibni ga ɗa namiji shar'an na shari'a duk ɗan mutum mamaci namiji wanda shari'a ta tabbatar da ɗan shi ne in ka zo rabon gado ka ba shi rabon mata biyu ‘ya'ya mata biyu min malin daga ainihin dukiyar mamaci da ya bari au baƙihi ko abin da ya saura bayan ka sallami magada amma wannan za ka haka ne fitta na wu'i inda ainihin ‘ya'yan suka nau'antu maza da mata. Kage yanzu a nan abin da za ka fahimta a wannan dangantakan shi da babin ya ce hajibun naƙali litta asib ko? Kaga su mata da a ce abin ba ta nau'u ba ne da mata zalla ne kaga za su ci da faradi ne in mace guda ɗaya ce za ta ci nisfi. Idan sun kai biyu ko fiye da biyu za su ci sulusani to yanzu ana samun nau'antuwa akwai maza a cikinsu sai mu ci an cire su daga wannan ci da faralin sun koma ci da asibci ya za a asibcin namiji ya linka mace sau biyu amma da namijin da macen tare za su cinye gaba ɗaya dama ya asibci shine a cinye dukiya gaba ɗaya ba to idan dukiyan su kaɗai ne min malin daga ainihin dukiyan za a ba wa namiji rabon mata biyu au baƙi ko kuma abin da ya sauran akwai sauran magada kamar akwai iyaye akwai ainihin matar aure duk in an sallame su abin da ya saura sai a yi zakari mislu hazil unsayin haka wannan baikin yana nuna mana ciratar da ƴaƴa mata daga ainihin cin sulusani ya mace daga cin nisfi zuwa ainihin asibci wa wala dubinin ɗan ɗa namiji shi ma misluhum kwatankwacin ainihin ‘ya'ya na ciki ne ‘ya'yan tsatso ne fil hukumi cikin hukunci misali mamacin ba shi da ‘ya'ya maza da mata amma yana da jikoki kagan yana da jika mace nisfi jikoki mata biyu ko fiye da biyu sulusani ko don akwai namiji a cikinsu an tada su daga wannan ci da faralin sun koma asibci namiji sai ka ba shi rabon mata biyu a raba da zakari mislu hazi al'unsayin wannan kenan wai kotun kaza ‘yan uwa su ma ko shaƙiƙai ne ko li'abbai ne kaza su ma haka nan ne idan ‘yar uwa mace ɗaya ce za ba ta nisfi in sun kai biyu ko fiye da biyu za ba su lusani amma inda namiji a cikinsu sun tashi daga wannan faranin sun koma kawai za a raba musu in kanu fa in kanu ikotar rijalan wani sa'an fa ni zakar mislu hazil unsayin ko yace amma ligairil ummi yan uwan idan ba li ummai ba yan uwa li ummai ko maza ne ko mata ne duk ɗaya ne fa in kanu aksar min zalika fa hum shuraka'u fi sulusi dama yace wa in kana rajulun yuras kalayatan aw imra'atun kaga rajulun aw imra'atun fa li kulli wahidin minhum sudus ba bambanci gadon ummai ba bambanci ko namiji ne ko mace ne sudusi in sun yi yawa ma da mazan da matan ko zallan maza ko zallan mata hum shuraka'u fi sulusi shi yasa ne yake li gairil ummi in uwan dai ba li ummai bane in da namiji a cikin su shikenan za a kasabta namiji a bashi rabon mata biyu mun gane wannan to wal ukhtu ir uwa ita ma fa lalil ummi banda ir uwa li ummiya ir uwa shaqiqiya ko ir uwa li abiya kaifa tati ko yaya ta zo ma'abanati tare da ainihin ‘ya'ya mata, to, a ta'asibu asibci min shaniya shi yake zama sha'aninta. Yanzu misali, ‘ya'ya mata masu ci da farali ne, ‘yan uwa mata shaƙiƙai koli abai su ma masu ci da farali ne. Faralin wa'yannan idan ɗaya ce nisifi, idan ta wuce ɗaya biyu ko fiye da biyu sulusani. Su ma wannan ‘yan uwa mata idan ɗaya ce nisfi, idan ta wuce ɗaya sun kai biyu ko fiye da biyu sulusani ko? to yau sai ga ‘ya'ya mata ga ‘yan uwa mata, to yanzu ba daman audi. Ba zai yi kaca, ai, kowanne akwai rabon shi a littafin Allah, tun da ‘ya'ya mata su ma ce sulusani, ‘yan uwa mata ma sulusani, kaga ba zai yi sulusani biyu su fita a gadon ba, ai, audi to ba wannan aulen. Sai an sallami ‘ya'ya mata cib rabonsu, abin da ya saura sai a ɗauka a ba wa ainihin ‘yar uwa macen ko ‘yan uwa mata ɗin ya zamo sun zamo kamar asibai kenan. dama ‘yar uwa in ta gamu da ‘yar tsatso za ta zamo asiba ne, ma'ana za ta saurara a sallami ainihin ‘ya'yan, in an sallami ‘ya'yan abin da ya saura shi za a bata, zancen nisbi ko sulusani ba ta taso ba. Kaga an ciratar da ɗaya daga cin nisbi, an ciratar da biyu daga cin ainihin sulusani sun koma ina sun koma asibci. Shi kuma asibci ka san dama za ka saurara a sallami magada abin da ya sauran ya saura a baka in bai saura baka haƙura. yawwa yawwa eh eh eh wannan sulusin in ba sauran ba mata ba kowa ba uwa ba kowa to wannan sulusin guda ɗayan shi za ba wannan yar uwar shi za ba kaga da ba wayannan ƴaƴan ainihi su za ta ci to yanzu wannan sulusin sunan shi ma bakiya sai a bata a matsayin asibci haka nan kuma yan uwan ko su nawa ne ma wannan sulusin shi za ba su kaza yu'asibna banatil ibni hakanan su dai 'yan uwa suna asibantar da banatil ibni ƴaƴan ɗa mata kamar yadda ƴar uwa in ta gamu da ƴar tsatso za ta zama asiba ko to hakanan ƴar uwa in ta gamu da jika ta tsatso misali wannan ƴar uwarsa ce wa'annan kuma jikokin shi ne mata ƴaƴan ɗan shi to sai mun sallami jikokin shi mata ƴaƴan ɗan shi din nan abin da ya saura shi za ba ƴar uwar shi ko guda ɗaya ce ko suna da yawa mun gane wannan wal aulu fi sinfaini an hustuguni yace ustuguni an wadatu da al auliyin auli fi sinfaini a cikin dangi biyun nan gaba ɗaya wajen inda ƴar ƴan uwa suka gamu da ƴaƴan ciki ko ƴan uwa suka gamu da jikoki duka babu zancen auli kawai abin da ya saura shi za a ba su. Mun gane wannan? Eh? A li'ummai su ai ba sa gado tare da ‘ya'ya ai. Ai idan aka ce li'ummiya akwai ‘yan tsatso ko ɗan tsatso ai ita li'ummiya ba ta da gado. Ita li'ummiya ‘ya'ya suna tsare ta. Amma ita shaƙiƙiya ‘ya'ya in dai ba maza ba ne ‘ya mace ba za ta tsare ta ba. Sai dai kuma ba za su zo su yi gogayya su ci tare ba. Za a dakatar da ita sai an sallami ‘ya'ya mata abin da ya saura za a bata. amma ita li ummi an ji akwai haihuwa ba za ta ci ba shine abin nan yawwa yurus kalalatan kwarai kuwa ya zama cikakken kalala kwarai kuwa wa bintul ibni yar da in ta kun karhuji bat idan an tsare ta to ita ma asubat ko asubat za ta yi asirci bi ibnin da jika shine ibnin anan da jika musawin wanda ya daidai da ita au a haɗa ko wanda yake kasanta yanzu misali mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴan shi mata guda biyu ya bar jikar shi ta mace guda ɗaya mun gane yanzu in aka zo rabon gado iya rabon gadon ƴaƴa ko jikokin da mata ne ai sulusani ne sulusanin nan kuma daga biyu zuwa sama ne suke ci to ya bar ƴaƴan shi da cikin shi sun cinye sulusani saura ne kaga an saura sulusi amma ita wannan jikanya an tsare ta hujuban an tsare ta tunda ita yanzu in ba kowa sai ita sai su to su sun cinye sulusanin iya rabon gadon ƴaƴa mata ya tsare bai zo kan jika ba kaga an tsare ta to yanzu da aka tsare ta din asubat za ta yi asibci bi ibinin in akwai wani jika musawi wanda yake daidai da ita yadda take ita jika ce akwai jika namiji ko ɗan uwanta ko ɗan ko ɗan babbanta amma shi ma dai jikan mamacin ne musawin daidai suke misali ita ma jikar mamaci ce shi ma wannan yaron jikan mamaci ne wayannan kuma na saman su ƴaƴan mamaci ne biyu sun cinye sulusani kaga ita an kange ta to amma ga jikan nan an ɗauko wannan sulusin sai su yi zakar mislu hazil unsayni shi jikan nan musawin imma ya zama daidai da ita ma'ana da shi da ita duk matsayin su ɗaya a wajen mamacin shine ma'anar musawin ba au a haɗa ko kuma jikan ya zama yana ƙasa da ita. Misali, ya mutu, ya bar ‘ya'yan shi mata guda biyu, ya bar jikar shi ta mace guda ɗaya, kaga ba ta da gado a sulusani an cinye ko? Sai kuma akwai jikan ɗan shi namiji, jikan ɗan shi, wannan jikar shi ce direct, wannan kuma jikan ɗan shi ne, kaga yana ƙasa da ita wannan jikar ko? Me wa ɗan ɗan uwanta ne ma, to yanzu in aka zo aka ba da sulusanin nan kaga bata ci a can ba. idan aka sauko aka ce to ina asibi kaga jika na kazan na asibi ne yana janyowa ya rike ta ce in ubanka ne yake yamma tare za mu yi da zakari saboda haka yanzu sai ta koma ƙasa sai ta daidai da shi sai a raba da zakari musu razil unsayin ya akun mubarak kwarai kuwa ko kuma ibnu mubarak ba yi ta kaman ɗani a wajen ta eh to in shi ne a sama ba za ta ci ba in shi ne a sama ba za ta ci ba dole sai yana ƙasa ko suna daidai shi yasa yake bi ibnu musayin au ahada ko to inda matsalan yake wa bi akin la bibnihi akhawatul ab yan uwa ba mun gama da yaya ba to zamu koma wajen yan uwa a can wajen baya ba mu bambance tsakanin yan uwa da yaya ba duk ɗaya ne to amma anan zaka ji bambanci wajen yaya muka ce jika ko ainihin wannan ɗan uwan yana daidai da ita ma'ana ɗan uwanta ne ko yana ƙasa da ita ɗan ɗan uwanta ba za su yi ba za su yi zakari ba to wabi asin la bibnihi akhawatul ab sai ka ce akhawatul ab ɗan uwa ne abbai ta'asibuhunna asibcin su wajab yana wajaba ma shaqiqatin tare da ɗan uwa shaqiqai amma bi asin da ɗan uwa misali mutum ne ya mutu ya bar ‘yan uwan shi, dama mun ce shaƙiƙi namiji yana tsare li'abbai ba, shaƙiƙiya mace ba ta tsare li'abbai amma sai sun haƙura ta ci iya abin da za ta ci abin da ya saura za su ci, in li'abban maza ne. Idan kuwa li'abbiya mace ce da shaƙiƙiya, idan an ba ta nisbinta za ta ci sudusi ta ma musulusai ba, idan shaƙiƙai mata sun kai biyu ka shaƙiƙiya bi li'abbiya mace ba ta da shi, don mun faɗi haka yi. to yau ga shaƙiƙai mata guda biyu ga li'abbiya kaga shaƙiƙai matan nan sun tsare ta ba za ta ci sulusani ba to ga kuma sulusin da ya saura to za ta yi asibci bi ake in akwai ɗan uwa li'abbi ashe li'abbiyan akwai ɗan uwa li'abbi namiji ga li'abbi namiji ga li'abbiya mace ga kuma shaƙiƙai mata yanzu an raba uku an ba wa shaƙiƙai matan nan sulusani wannan guda ɗayan kasancewan shi li'abbin na yana tare da ita ne darajar su ɗaya to shi kenan za a raba da zakari yace amma la bibnihi banda dan li abi ka gane misali shaƙiƙai mata sun cinye sulusani nan ga li abiya mace ga kuma dan li abi namiji ba li abin ba dan li abi namiji yanzu wannan dan li abi namiji din asibi ne ba zai ci da asibci idan aka zo kaga an gama raba sulusani sai ga li'abbiya ta zuwa ce ku nawa ne akwai namiji ta ce wallahi dan uwan nawa ya rasu sai dan sa ya ce shikenan ai dama da a ce wayancan guda ɗaya ce za ki ci ke an gama da ke ina asibi sai wancan yaro ya dago kai ne asibi ya ja shi za ta rike shi a kace hannun ta ce dan uwanki ne za ku yi asibci tare wannan shi da asibcin karan kanshi zai ci saboda haka shi ba za su yi tarayya da ita wajen wannan asibcin ba tun da bayanin shi kenan kaga amma wajen haihuwa wajen ƴaƴa kaga ko da ɗan ɗan uwanta ne za su ci amma wajen da abai ɗan ɗan uwa ba zai yi ba shine yace la bibnihi banda ɗan shi in ɗan li'abi ne ba zai yi ba shi ɗan li'abi shi kaɗai zai kwashe wannan dukiyan ita wannan li'abiya tana gani ba za su ci ba